أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الله والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر ولتعظمي بنظرة تاتي لنا بذنب الباب الأول بابي نهركو وفيه ثلاثة فصول تكيش أقوي فصول لا ولا الفصل الأول فصل نهركو وهو الأول من فصول الكتاب شيني فصل نهركو لك فصل ون للكتاب في حقيقة التصوف an yi cikin bayanin hakika abin da a sufanci wa asali wa asali talqin al-arkan da kuma bayanin asalin laqana ma muridi askaru kasu suna cewa to inda magana la ilaha illallah sai sai an ce sai an ce an baka izini inda kai musulmi ne da dai sauransu kaga madadin ya magana trailer da yace zai magana bayanin rikice-rikice ko rikitar wadda a cikin faida to sai na ya ɗauko asali ita faida ta tijjaniya ce tijjaniya harka ce ta sufanci to zai maka bayanin matsayin sufanci a cikin addinin musulunci to daga nan ka aka yi maganar ɗarika za ka san me ake yi in aka yi maganar faida za ka gane abin da ake yi amma maka bayanin faida ba ka san asali da matsayin tijjaniya ita kanta ba ba ka san matsayin shi sufancin ba kaga ba abin da za ka rika ba gudu billahi tawfiq wa wal hadi bi man la sa'adari a tasawuf shi tasawufi a ce ma mutum sufi ko a ce mai dan dariƙa da wanda ba sufi ba bayyan dariƙa lahu haddun yana da iyaka abun da a shi wa mawdu'un yana da mawdu'i abinda aka yin shi cikin shi wa wadi'un akwai bayanin wanda ya dora shi wa ismun akwai bayanin sunan shi wastin dalun da inda yaka neman madadi na harkokin shi wa hukumun da kuma hukuncin shi ga shari'a wa masailu akwai mas'alolin da ya kunsa wa fadilatun akwai bayanin darajar shi wa nisbatun akwai bayanin dangane shi wa samaratun da bayanin amfanin shi abubuwa guda goma kenan wanda bai kamata ka shiga cikin lamari ba musamman wani ilimi sai ka san amsa waɗannan abubuwa guda goma وقال الساوي ينبغي ساوي ya kamata da kulli shari'in fi fannin da duk wanda zai shiga cikin wani fanni an ya alifa mabadiyahu al'ashara ila ya san abubuwan da suke na farko gare shi guda goma sunan da aka bayani haddi mawdu'i wadi'i ismi istimdadi hukumi masail fadila nisba samara da goma ke waɗanda zama haɓa duhu sashen malamai ya tsara su a waƙa baƙala ya ce alhaddu wal mawdu uthumma alwadihu wal ismul istimdad hukum ash-shari'i tasawwur masail al-fadila wa nisbatun fa'idatun jalila حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينير يعلمها قبل الشروع في الطلب لكي يكون مرسلا بما طلب sanin iyaka abu cewa kaza ne kaza don aka shigar da wani abu ka ce a wannan bai ciki in an ga wani abu ka ce ba a yi bayanin kaza ba yana ciki shi ne haddi da sanin maudu'i sannan ka san wanda ya ɗora abin da suna abin da yadda yake samun madadi da hukuncin shari'a game da shi sannan da tasawurin mas'alolin da suka shafe shi sannan ka san darajar shi sannan ka san dangantaka shi sannan ka san fa'idar shi mai girma wanda haƙƙi ne ga dukkan mai neman wani ilimi ya kewaye da sanin waɗannan abubuwa guda goma wanda ya rarrabe su yana rataya gare shi ya santa kahin ya shiga cikin neman abin da yake so don ya zama mai cikakkiyar basira da lura ga abin da yake nema wa ma haddu hutu amma abin da a haddin shi wato iyaka abin da a sufanci baka ma kala zaru kuma da imamu zaru ya faɗa radiyallahu anhu ya ce kad huddat tasawuf an iyakance abin da asufanci wa rusima an zana shi wa fussira an fassara shi bi wujuhin da huskoki tablugu na hawal alfai ta kai wajen dubu biyu daban-daban daban-daban har bayanin waɗannan abubuwa sau dubu biyu yanzu kulluha dukkan ta dubu biyun nan da ma 'yan kai in ka tattara suna komawa zuwa ga abu guda menene shi shi ne sidiku tawajjuh ilallahi iyakar ta ke gaskiya fuskantuwar bawa zuwa ga Allah ta'ala shi a tasawu ka tattara komi ya zama tsakaninka da Allah Allah ka huskanta to abin da zai sa ka samu huskantuwa zuwa ga Allah kuma ka samu karbuwa ga Allah to shi ne sufanci kawai duk wani abu za a yi bayani yan kai taliyo zai koma Allah sai duk tawajju ilallahi ta'ala gaskiya huskantuwa zuwa ga Allah wa yanda ma hiya wujuhun fihi sauran abubuwa huskoki ne cikin gaskiyar huskantuwa zuwa ga Allah kaga ko jiya shirya mana bayani abin da gaskiya ko cewa duk abin da ka kama in ka ƙi gaskiya to ka raya ƙarya ka kashe gaskiya ko in ka ci amana ka kashe amana ka raya cin amana ko sauransu to gaskiya fuskantuwa zuwa ga Allah duk abin da za ka yi tsakaninka da Allah iyakar gaskiyarka tun da kada mu'amala da ubangijin da zuciyarka na riƙe ga hannun shi shi ka juya ta to in da gaske ka kai shi ya san da gaske ka kai in ba da gaske ba ne ya san malam ya sura ka cewa in ka yaudar mutane to Allah ba ba haka yake cewa ba in ka yama kowa wayo to Allah ba to dole ka yi gaskiyar fuskantuwa zuwa ga Allah in kai wani keke keke shi ya sani zuciyar na hannu ne kuma shi zai sa gaskiyar in bai sa ba ya san bai sa ba kuma duk dubara kai ba mai gaskiya ba saboda Allah bai riga sa gaskiya kaga wanda za a hura wuta da su da malami ya ce mun yi kaza mun kaza mun yi kaza saboda kai Allah ce ƙarya ka kai malakus ce ƙarya ka kai Allah ce ba dan da kai ba kai dai ka da a ce kai kowa kuma an wadi ko baka ji ba Allah na ja na wadi shi to ai shi asaka bakon ka aiwata da shi haka sauran mai jihadi haka iyakata na mutum ya jihadi ya yi shahada da ɗauka addinin musulunci ko Allah shi to me kai da sadaukata kaɗan na baka da kaje kada na yi ga aljanna dan ka shiga a Allah ai mun ci gari kaza mun musulantar da arna kaza mun yaɗa addini kaza saboda kai Allah shi ƙarya ka kai ba dan da kai ba ka da a ci kai kwasu daukataka waɗanka sa ba faɗi ba Allah baka jiya ba Allah na je to ai shi an rabon ka ai wuta da shi sidiku tawajju lillahi ta'ala komi za kai ya zama don Allah ka so don Allah ka ki don Allah ka yi don Allah ka bari don Allah ka yadda don Allah ka hushi don Allah babu wani abu kuma shi ne ma'anar la ilaha illallah ba komi ba kowa sai Allah to in kana bidan wannan hanya to kai da za a ce masufi ba wai ga kana shiru shiru ba kana jin tsoron taka ƙasa da tsumma jikinka shiru shiru yunwa ta kama ka ana sufi sufi ba shi ya sufi ba sufi ya sidiku tawajjuh ilallah wallahu a'lam wa fi qasul himam qala junayd imam junayd yace abinda at-tasawwu huwa an yumitaka al-haqq anka wa yuhyika bihi shine ubangiji gaskiya matabbaci ya kashe ka daga barin kai kanka ya raya ka da shi Allah kana iya kashe kowa ranka ce ma gaƙe-gaƙe komi kana ganin kai kai kai abba kai ba shi bane za ku ta ma'a da naftu kalan mujibatan julu ka zambu da ya kasu yi zambu in kaga kai kai ai katon mushriki kenan ai kai ba ka laifi wato har ma akwai ka har kana iya laifi kana barin laifi kana mushriki kamar ma Allah komi ba ka ba wanda ba kai ba sai Allah to kai asufi wakala yana kuma mujinaidu ya ce a wanda aka sau an takuna minan layi bila alaƙatin ka zama tare da Allah babu wata alaƙa ba rataye komi ba iyaka aljanna ba to in kana bauta Allah don ka shiga aljanna kai mushriki ne ka tara Allah da aljanna raibatul adawa ta ce da Allah bai da aljanna bai isa ya ce ayi ayi ba da ya ka sallah kai tun da babu ka sallah kai yanzu sallah ta hana ya kashe ka sallah ko addu'a ta hana ya ka kafiri to dan me zaka ce sai Allah ya biya ka ban gishi ne baka manda wato in ka yi sallah ma sai Allah ya biya ka to da kai da aikin ka duk ba Allah ya kuba to mi an naka azzalumin banza a biya ka mi kai mi an naka ciki kai kai akwai ka koko sallar in ma kai ba sai an ga dama ansa ba to kai ka ansa me kai ma Allah Allah ya ansa azzalumi ka cika aiki ƙarya kaman ma Allah aiki ne Allah shi yayi ya ga dama ansa ya ga dama kai ansa kai ne kai don Allah shi ne an takuna min Allah bila alaƙa mai bauta Allah dan aljanna bawan aljanna ne mai bauta Allah dan wuta tsoron wuta bawan wuta ne ba bawan Allah ba mai bauta Allah dan lada bawan lada ne ba bawan Allah ba shi ne tasawuf musamman tijaniya ka wata ma Allah dan tsananin so da godiya ya ce ayi ka gode Allah ya kai mishi magana an sa nan ba aikin ka bane ne ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ne sallah ni kadai sai na ga jam'i ina a b ya ce isai ka bi ta to ya rasu lafi wacce abbarilla wacce an nafila ya ce o ka fara an sassalla sai ya shuru ce na ruwanka da an sa kai da an ce ka yi kai kai kuma kai don allah ka ce wacce abbarilla wacce an nafila ce o ka fara an sassalla shi tasawura ya yi kumi wuya don kana mu'amala da allah ne kuma ka ce tsakaninka da Allah kuma zuciyarka na ga hannun Allah in i i shi ya sani in a a a ya sani kuma ba ruwan Allah da magana ka ko yake ka ba ruwan Allah da wannan ita zuciyarka dibi kuma tana ga hannu to dubara me za ka mishi wakila yan ci abin da an tasawu ad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyyin wal khuruj min kulli khuluqin daniyyin abin da an tasawu shiga ga baki ɗaya ka cikin dukkan wata ɗabi'a maɗaukakiya duk abin da za a yi a ce madalla ya zama shi a abin yanka da kuma hita ga dukkan wata mummunar ɗabi'a ta kowa bayan ci to wannan shi ne su ya zama zahirinka da baɗininka ba abin da za a cewa kash to kai a sufi ka ba wai magana ka aikata haram ba ko khilafin aula ba kai imamu gazali ya ce ya zauna cikin sufaye da yake duk da ya gama karatu to sai ya koma ya komi a sufanci ya shiga cikin sufaye ya ce abinda ya burge shi ba ka jan ana halal ko haram ko karahiya ko mustahabi a'a abinda sufi ya damu shi wannan abu allah na so ne to masoyin shi na so yana so daɗa farilla ce sunna ce mustahabi ne in dai abu ne mai kyau allah na so to shi zai kama wannan abu Allah bai so ne to shi ma bai so saboda Allah bai so daɗa haramun ne karahiya ne mene ne Allah dai bai so to yace shi ya burge shi da sufaye Allah kawai Allah na so Allah bai so wakila an ce kuma abinda ta saufi akhlaqun karimatun zaharan fi zamanin karimin ma'a qaumin kiram abinda sufanci wasu ɗabi'u ne masu girma da ɗaukaka suka bayyana a wani zamani mai girma da ɗaukaka tare da mutane masu girma da ɗaukaka wanda shi ya sufanci ka koyi rayuwa irin ta sabon manzan Allah su islam wadda yake rayuwa ce irin ta manzan Allah su islam ba wai ga sallah ba hatta ga zama da tashi da kwanciya da cin abinci da shan ruwa da komi da magana da halin ka zama irin nasu ne to shi a sufanci wakila an ce a wanda sufanci Allah tamlika shay'an wala yamliku ka shay'un ka zanna baka mallaki komi ba naka ne dama abu da asalin hitina wannan na wanne na wanne ni ni ganin ka kira wannan ganin kanka ya hana ganin Allah wannan na wanne kaga kaga abu kaga kanka sannan kaga mallaka kuma kan mallaka ba kanka na wanne to duk abin da kace naka ne to wannan abun kana hangen cewa kai adda mulki matabbaci da shi to yana Allah wallahu Allah kuma ba ta sannan kuma kakka yadda wani bai mallake ka kai bawa ne na Allah to ya aka kuma yadda ka zan bawa wani abu duk abun da ya zama ya mallake ka kana iya saba ma Allah saboda shi ka zan bawan wannan abu to kakka yadda a ce ka mallaki wani abu ka ban ma Allah dan Allah shi an maliku yawmiddin ko to yawmiddin ma da balle da duniya to Allah shi an mamallaki kuma ka ce kai ma mamallaki ka zama kenan kana jayayya da Allah to ba sai kai naka ba sai ka ce ka halicci naka abu to kana ya halitta wani abu to tunda baka halitta ba wa ya halicci halitta Allah to ya hanka ta zan mutaka kai kai ta ba kai kai ta ba waye ta Allah ba mu Allah kaya ne shi kuma wancan ka yadda kai kana bawa Allah kuma na bai mallake ka ka saba ma Allah saboda wani abu ko ku ka hihita wani abu bisa ga Allah to ka zama kai abba wannan abu to shi halice ka to shi ya sufanci wakila an ce abinda a tasawuf istirsalun nafsi ma'allahi alama yuridu miƙa ranka ta miƙo tare da Allah akan mai da Allah ka nuhi ce za ka na labudda an ta khatara makatar Allah ta khatara ga rayuwarka in dole an ce sai ka zaɓa sai ka ce na zaɓi Allah ya zaɓan man to ai haɗe wurin za ka zaɓi abu ai sai ka nuna ilimi ka san abun sannan ka san kana da hikimar gane abun da ka umarninka sannan da dubara sannan da to da kai da Allah wasan umarni wasan daidai da yawa za ku so abu kuna tsammanin alkhairi ne sharri ne gare ku da za ku ga abu kuna tsammanin shari na alheri ne gare ku ce wallahu ya alam wa antum la ta'lamu to me za ka zaba kuma me za ka nufi abinda baka sani ba to da haka nan ka bar ranka ta tahi tare da Allah alama yuridu kuma shine ma'ana la ilaha illallah ka yadda duk abun da Allah ka so kana so ne duk abun da Allah ya daidai ne Allah ba ya kudu amma ka zama kaza ka kaso kenan ka yi Allah sanin daidai kuma Allah ya abu ka ce kai ba ka yadda ko ba ka ji daɗi ba kenan wato Allah bai iya bai san daidai ba istirsalun nafsi sakin rai ma'allahi tare da Allah alama yuridu akan abun da Allah ka nuhi baka da zaɓi duk abun da Allah ya kayata kuma tsakaninka da Allah ina wani a ce ai hankuri ai hankuri ya zama dole yan bai zama dole ba a sa kai ka yi shi ba da yana dole ba a kan misali a ce rasuwa Allah shi ya halicci mutum shi ya anshe shi to mi azzalunci Allah ciki ya zalunci zalunci ba da haka ka yarda da rasuwan nan ita a daidai ko ga kanka ne balle wani masoyinka to amma an ce to ai ya zama dole to yan ba dole bane ce ka an so shi ba ya an so ko ba ka da lada قال بعضهم ساشن سيتي ليس التصوف لبس الصوف والخلق bal tasawuf husnul samti wal khuluqi sa sufi kayan gashi wal khaliq ko sa tsohon tufa da ke ta cin sa tsumma laisa tasawuf ba shi a tasawuf ba a ganka da kaya na sufi ana zahira ka da kayan gashi kai ta jibi kuma yunwa ta kusa kashe ka ga kirci ga dauda kana wari wannan ba sha sufanci ba wai kai mai zuhudu ba ruwanka da duniya kuma baka da komi shehi ya ce sata ka bari kenan kuma dan baka da kari tun da baka da kudin to in ka ce kana gudun duniya to ina duniya take babu ta jabon da sufanci kyakkyawar sifa da bin ɗabi'a mai kyawu in abu mai kyau ya samu shi kenan a ta tahiya in marar daɗi ya samu ko madalla ko wa ƙala gairu wani shi ce lesa tasawufu lesa tasawufa lusu tsaube tarkawu wala buka uka ingandar mugan nuna wala siyahun wala raƙasun wala ɗarabun wala ta gashi da ƙarƙar sirta bazinuna bal tasawufu an tasfu bila kadarin wata tabbafin haƙa wal ƙur'ana wa dina ya ce sa tuhahin da za ka dunga ɗunkewa su kece ka ɗunke su kece ka ɗunke to ba shi a tasawo sa tsumma da zama da yunwa ba shi a sufanci ba hakanan yin kuka in masu waka na waka ta yaban allah ko yaban annabi sallallahu ana kawashe da kuka in an zo ana irin wani su shehunan musu ya ce to na ji da kawashe da kuka mi an ka ce mi an ka yi malam bitulari an wace ooo in an maka ce malam duk abin da kake ji muna ji fiye da kai hakuri muka yi muka danne kar ka kara mana kowa anan kuma yanka kara ce a fit da shi waje ba shi ke dabba dabba su bacci ba ne ga shehu hali in ka zo kai faɗi kana ihu sai ce ku hidda shi waje in an daga ya ce kai fanka ce ku sake shi ya wazo to ka riga ka mutu har ka san wai hankali da fanka ka ta je maka ce ku sakai to da ka fashewa da kuka yan mawaka na waka ba shi a sufanci ba wala siyawo yin ihu Allah ko keta ihu wai kai kayi jazba kayi bana'i ba shi a sufanci ba wala raƙasun tiƙar rawa an sha haɗi muna ganin laihin mutane shi wadda rubuci aka ce karamakan lahu ko sun je zikiri gari kaza aka ba su kashi ce ai su suka fara baka su kashi ba hukun ka su kai ba to wai hukun kai na an buge shi laihin mai an kai to balle ana zikirin da ana haka kuma ana wasu batutuwa har da yan wurin buki ne su sun sa abun zakawadi ko gagwala ko haske ko wani abu suna ji kar kuma a kiran sallah mutum ya bari da wannan ba shi ya subanci ba wala ƙarabin nuna farin ciki kai kama rasa inda kake kai ta keta ihu ko ka wasu abubuwa in yas in yas in yas ba shi ya sufanci ba wala ta gashin yin kamar abu ya buge ka ka suma ko ka rasa hankali ba shi ya sufanci ba ka an kasar ta majnuna ka zo kana na abu kamar ka haukace hankalin kaskar ko shugaban yan hakika komi Allah mu komi daidai ne to muridin shi na cikin ɗaki ran da ya samu sa'a ya kwashe su ba kudan kuɗi kuma shi ɗaya sai da ya gajiya ya kai ba mu ga kaza ba ya ce Allah bai gani ba ka kawo sa ya ce a rufe mashi gate sai ya waya zuwa ga mobile police alo muna neman ka zo da Allah ce aje da shi ya kwashe mu aka je ya sha kashi ya hidda kuɗin mala to ina magana hakika Allah daban kuɗi da ba tun da an kwashe kuɗi ne ya san ga wannan ya kwashe kuɗi lalle barawo ne ya ba shi kuɗi hankalinsu na nan ba wani hauka ya ce bali tasawuf kai abinda asufanci an tasawuwa ka tsalkaka ga zuciyarka da zahirinka nan ba ka ce la'ila illallahu ba to zuciyarka ma ya zama la'ila illallahu ta kame bila kadadin ba wani gurbata a zuciyarka sannan wata taba alhaqa ka bi gaskiya ba Allah shi a gaskiya ba to za ka gan ka bi gaskiya wal qur'ani ka bi alqur'ani qur'ani na Allah shi a shari'a Allah ya ce ayi ka ki ina magana kuma sufanci ya ce ka aika yi ina magana sufanci ta nan ne muka cewa kowace zo mu sabi Allah ce Allah ya hana kowane ne kuna ta karatu ta akhadha billahi ta'ati lil makhluqin fi ma sayati al khaliq kowace zo sabi Allah ce malam an kiya ce baba an ki mama an ki ba wanda zai kai girma ne ya isa ya saka sabi Allah babu shi kuma an tashi rin tashi kiyama babu wata dangantaka tsakaninka da wani a aikinka zai cece ka ba ka cewa ni ne almajirin wani to Allah za ka gaya mu haka nan a ni ne dan dan wani Allah za ka sanar da haka babu wata dangantaka tsakaninka da kowa sai jin tsoron Allah in mutum ya saka sabon Allah to ya halaka ka duniya da lahira Allah ya kiyaye abin da asufanci ka bi gaskiya bayan ka tsalkaka sannan ka bi alkur'ani waddina ka bi addini shine ka bi shari'a shi ibrahim radiyallahu anhu ya ga magana yace iyaka abuna tsakanina da ku shine bin shari'a al-mudahhara shari'a in mutum ya ce shi in yas ne to a gan shi take da sawuna ni ko take nake sawun manzon Allah ya ce Allah ka zama shaida ta duk wanda ya ce na wani yana taka shari'a Allah ba ruwana da shi Allah ka shige ni tun duniya Allah ko ba ku zama shaida ta ba ruwana da wanda ka keta shari'a mai tsarki in ka ce kai na wani a ganka take da sawun manzon Allah ka bai da zake amma in ka ki ba ruwana da kai shi a gaskiya ka ko an zo an dawa mashi wani abu ai shegantaka ce lokacin da wani ya zo yana cewa shi inyas ne ya yi rashin kunya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai masu boye inkari suka ga sun samu dama suka ɗauko adduna da gariyo da sanduna sai gidan halifa saka rabiu ku ba mu mutumin nan mu kashe shi ya ce to ina maka san da yake mu ma shi muke nema ku je in kun ga yanda yake ku zo mu za mu kamo shi mu kashe gaban ku ya ce kuma dan dai ba ku da adalci shehu radiyallahu ta shehu ibrahim radiyallahu anhu mun je gidan shi mun je ɗakin shi mun je gonar shi mun san rayuwar shi ya shigo ƙasanmu ‘ya'yan shi sun shigo ƙasanmu ya yi littafai ba ku taɓa jin irin wannan magana ba ta rashin mutunci da rashin ɗaɗi ga maza Allah su da sassa to don wani ya ji ya sha ƙwaye shi ya zo ya danga da kai ne ga shehu ya sai ku ce shehu adalai ko ko mu kun taɓa jin wannan magana ga mu shehu nan mu halifin shehu akwai halifafin shehu a kano wasu iyakansu kun taba ji irin wannan magana da allah ku je ku ba mu wuri shi ke nan wata ta mutu da ku an bi ana ta yaga hoto da shehu ibrahim da diyallawa a cikin kano da ƙauyuka ana ta yaga masu ƙarin intisabi suna ta bayyanar da inkari da kiyayya magana isa karabi'u da diyallawa anhu shi ya ɓata wannan gidan an kashe wannan wuta ta haka shirin da ya ce bali tasawuf an tasgo bila kadar na ɗaya kenan wata taba alhaka wa an ta taba alhaka a ganka kana rike da gaskiya wal qur'ana a ga kana rike da alqur'ani wa dina a ganka rike da shari'an manzon Allah in guda ya saba kai ba sufi bane kai ba dan dariqa bane ba shine shehu kace ba kuna cewa muridina wi'a'un mamluqun bil asrar min asrar al hadarat salas shehu yace kuna cewa muridina ni inyas wani burgabe da an ka cika da asalin halarorin nan guda uku ya ce fana'am eh haka ne gaskiya ne ce walakin aina muridi bin fiku cikinku wa an muridi na da haka ɗan tijjaniya to ba kowa mai muridi mai ɗan tijjaniya ɗan faila ba kowa wanda ya askaru a ya ce sai da cikin kuwa an muridi na yace fa a'udhu min kibritil a'ma in kana al-amru kama wasu in dai da kuke saka shari'a to ya hijjan lu'ul'i wa yabida jan dai mu to da ba ka zo ba a to ka an shi dariƙa to kai dan dariƙan ne na gaskiya kana in gas in gas kai dan gas ne na gaskiya in zai tabbata gaskiya a duba rikonka da shari'ar manzon Allah shi aka yi sufi ne shi aka yi dan tijjani shi aka yi dan faila in ba haka ba to ba haka ba wa gaida zalika yace da wani wannan bayanin da aka yi min ma yarzu kulluhu illa qawla sayyidi zaru wanda yake lokacin in ka tace zai koma zuwa ga maganar sayyidi zaru da yace abinda a sufanci shine gaskiyar fuskantuwar ka zuwa ga Allah alhamdulillah ba sai amma
ما شاء الله صلاة الفاتحة